محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فهاك أبواب مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana da cikin yinin talata goma ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan biyar bindiga haihuwar isa samarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha shida mun dai sake zama cikin wannan masallaci na kofar arewa dan ci gaba da karatun littafin almawarisu fi shari'atul islamiyya fi bautin kitabi wa sunna rubutun a sheikh muhammad ali sabuni satin da ya gabata mun tattauna qariqatul bahth shine tsarin da malam ya bi wajen wallafa littafin muka ambata tun daga muhabara ta farko ne har muhabara zuwa ta goma mun faɗi kuma duk abubuwan da za a iya tsinta a cikin kowace muhabara da haka sai bayani da kowace muhabara za ta kasance kowane zama zai kasance da ga kai tsaye za mu tashi ne al muhabaratul ula mala yace muhabara ta farko sai ce ayatul mawali za ta yi magana ne akan ayoyin da suke magana akan rabon gado su ma abubuwa ne har guda tara karkashin su abu na farko ce tawbihun wa bayanun lima'aniha akwai kuɗa ƙarin haske da bayanin ma'anonin da suka kunsa ayoyin da suka yi magana a kan rabon gado guda nawa ne a cikin alkur'ani su ne mana zai tattaro sai ya ƙara haske ya kuma bayani a kan ma'anonin wannan ayoyi abu na biyu ya ce tasa'ulatun haula ayatul mawari tambayoyi dangane da ayoyin rabon gado akwai wasu tambayoyi da za a yi dangane da ayoyin rabon gado sai abu na uku limaza kana nasibu zakari zulfal unsa me yasa ka san namiji ya ruba na mace me yasa aka ba mace naira biyar ake ba namiji naira goma me yasa namiji in ya samu naira ɗari ake ba mace naira hamsin akwai hikima akwai dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yace gaban namiji ya fi namace abu na hudu sai ce mirasul mar'ati qabla al-islam to ya raban gadan mace ma yake ko ya gadan mace yake kafin zuwan addinin musulunci duk wata duniya da za a samu ya mata suke cin gado a cikin kuma uwa uba ita kanta jaziratul arab din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi cikin ta yago da sakon musulunci ya mata suke a wajen rabon gado abinda suke samu ya kai na musulunci ko musulunci ga ta ya mutu sai abu na biyar mala yace malu da fadu min ayati mawaris abinda za a iya fa'idantuwa da shi daga ayoyin rabon gado mana mun karanta ayoyin rabon gado to da me wani hukunci da wani hukunci da wani bayani da wani bayani za mu iya samu a ciki sai abu na bakwai ko abu na shida ko mirasul abawaini ya raban gadan iyaye guda biyu yake za mu same su cikin ayatul mawari wa zawjaini da raban gadan ma'aurata miji da mace wal aulad da raban gadan yaya wannan dukkan su za mu same su cikin ayoyin guda uku na raban gado sai yace abu na bakwai mirasul ikhwa raban gadan yan uwa wal akhawat yan uwa maza kan su ne ikhwa wal akhawat yan uwa mata sai ce da ummin amma wanda uwa ce kawai aka hada da su ana wannan mutumin da ya rasu ba ka da dangantakar komai da shi a duniya ba sai baba da ta haife shi ita ce ta haife ka to idan za ka ci gado ya musulunci ya ce a baka gado uwa ce kawai ta hada ku ko mace ko namiji abu na takwas sai ce al-ikhwatu wal akhawatu al'ashiƙa'u auli abi sai ce kuma su ‘yan uwa maza da ‘yan uwa mata sai ce al'ashiƙa wanda suke shakikai ne su uwa ɗaya uba ɗaya suna ake kiransu ashiƙa auli abi ko kuma uba ɗaya ne ya haɗa ku duk hukuncin su ɗaya ne a rabon gado ‘yan uwa ɗaya uba ɗaya bata nan ka kawo uba ɗaya hukuncin ɗaya ne za ka nisa ya haɗe su a guri ɗaya 'yan uwa mata da 'yan uwa maza wanda uwa ɗaya uba ɗaya ta haɗa ku ko uba ɗaya ya haɗa ku to su ma rabon gadon su yake sai ce ma'anar kalala sai kuma bayani akan ma'anar kalala za mu ji an ambata mana kalala ko wa in kana rajulun yuratu kalalan to me wannan kalala Abakar Siddiq radiyallahu anhu yana cewa to wace sama ce za ta lullube ni wata ƙasa ce za ta ɗauke ni in na kawo ra'ayi a cikin littafin Allah madaukakin sarki ba tare da hujja ba lokacin aka tambaye ma'anar kalala ko to menene ita ma'anar wannan kalala din wa ta'rifuha lughawi da kuma ma'anarta wajen larabawa shine ta'riful lughawi ma'ana yaranta a harshen larabawa wa shar'i da kuma ma'anarta ta shari'a shine an gado wajen malaman malaman raban gado sun suka ce kalala mai suke nufi to waɗannan su ne ƴaƴan da za mu tsinta a cikin muhabara ta farko Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam ce bismillahir rahmanir rahim ayatul mawarisi ayoyin raban gado sai ce al'awwal ko al'ula qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafin shi mabuwayi yusikum Allah fi auladikum li zakari مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما wannan ita aya ta farko a gurguje yusikumullahu fi auladikum Allah madaukakin sarki na muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴayenku karbar yusi shine umarni wanda yake dauke da adalci Allah yana muku umarnin yin adalci cikin ƴaƴan da kuka haifa idan kun tashi rabon gado sai da in kun tashi raba musu gadon lizzakari ga ɗa namiji mislu haqqil unsayayni kwatan kwatin biyun rabon mace ne mislu misalin haqqil unsayayni kasan mataye guda biyu ne daga duk inda ka tahi rabon gado ɗa namiji ka raba haɗa masa rabon mata guda biyu duk inda mata biyu suke rabon namiji wani ne a gaban kuɗa mutunta mai zakari mislu haqqil unsayayni ga ɗa namiji misalin kasan mata guda biyu da haka kenan mutum ya mutu ɗansa namiji guda ɗaya mata guda biyu kana zuwa rabon gado ka huta ba shi da kowa a duniya sai kawai raba dukiyar a gida biyu namiji ba shi rabi rabin raba wannan matan su su biyu shi kenan ka kare rabon gado sadaqallahu alazim sai ce fa in kunna nisa'an in ko magadan sun kasance mata ne ba ɗa namiji cikin su sai ce fauka sunatayi guda biyu ga kalmar fauka ko kalmar fauka a larabci tana nufin ne sama ko da aka zo da kada da bangaro sai aka ce fa in kunna nisa'an in sun kasance mata ne fauka sunatayi sama da guda biyu nawa kenan ko uku ko ko hudu ko biyar na'am sai malamai suka tattauna to wannan fauƙaɗin tana nufin ne za a dace ko kuma bai sake ne idan ka zo da bangado sai ka tada mata guda biyu me ya kamata ka ba su an ce mana dai fa in kana tuwa da ta fa in kuna nisa an fauka da sani falahunna sulusa mata raka idan mata ne sama da guda biyu falahunna ga su waɗannan matan sulusa biyu bisa uku ma taraka na abin da ya bari akwai asulus akwai asulusani sai bisa uku da bi bisa uku kuma da zamu ji sulu su da suke fitowa a ciki ko da haka aka ce sulusu kawai ɗaya bisa uku sulusani biyu bisa uku ko a raba a tsara a gida uku da ke sandar da ke tsara ta gida uku in an ce sulu sauki tsari ɗaya ka bada ko in an ce sulu tsari sauki tsari biyu ka bada shi ne bambancin sulu da sulu tsari sai aka ce idan mata ne to sama da biyu a ba su biyu bisa uku da aka tsara dukiyar gida uku ka ba su tsari biyu sai ce wa in kanat wahidatan in kuma ta kasance kwaya ɗaya ce tak yau Allah madaukakin sarki mai rasuwa bai da kowa a duniya na bangaren ƴaƴa sai ƴa kwaya ɗaya tak sai Allah ya ce a raba dukiyar gida biyu a ba ta rabi ya nemi wa zai raba fa in kanat wahidatan fala hadith to a ba ta rabi yanzu mu dawo da bangaren ƴaƴa mata yanzu nan ya ce mana idan mata ne sama da biyu a ba su biyu bisa uku ko idan ɗaya ce a ba ta rabi ko biyu bisa uku sun fi rabi ko maimakon ka tsara da ke sanda gida biyu in ɗaya ce ka ba ta tsari ɗaya ka ajiye ɗaya ko in sun biyu da ka tsara ne gida uku sai ka ba su tsari biyu ka ɗauki tsari ɗaya to idan kwaya biyu ne ya za a yi kan an ce mana sama da biyu tsari biyu ko kwaya ɗaya rabi to ya ka samu guda biyu a ba ka yi na sultanin za a ba su ko sai malamai suka duba to a kan rabon gado me ya faru cikin alkur'ani me ya faru cikin hadisi sai a gane me ya matsayin su guda biyu kuma sannan me ya matsayin fauka malamai da sun tafi akan cewa fauka nan zaɓi dace kawai ƙari ne Allah madaukakin sarki yayi amma ibnu kafir yace ba a sallama ba inda ƙari sai da yace fauka sunadai maimakon ya ce falahunna inda tana nufin za'i dace sai ce fada goma sulusani mata ba sai lamirin ya dawo na mutum biyu amma ya ci gaba da tafiya na lamirin jama'a sai suka ce to abin da zai fassara mana in mun je can ƙarshen ayar aya ta uku da zamu karanta da aka zo da ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya da su ko ake uba ɗaya sai aka ce idan su biyu ne to za a ba su su kuma biyu bisa uku daga nan da aka gano rabon ƴaƴa da suke cikin ka kuma haka za a ba su haka nan hadisin da aka rojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baffa ya kwace dukiya gaba ɗayan ta sai ta ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijina ya rasu Sa'ad ibn Rabi yace kuma ga dan uwan ya go ya kwace dukiyar gaba ɗaya ya bar ni da ƴaƴan da ya bari ba komai sai ce Allah madaukakin sarki zai hukunci sai fakar da wannan ayar yusikum Allahu fi auladikum lil zakari mithlu hadil unsayn kamar da zada ibn Abdullah yace ita ce sababin saukar wannan ayar duk ya kuma ce akwai wani abu da ya faru a kansa shine sababin aya a duk hadisin ta guda biyu da gurfa aka samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama saukar da aya sai yace a raba zuciyar wannan ƴaƴan guda biyu a ba su biyu bisa uku to da yace a ba biyu bisa uku sai aka gane kenan fawqat na sai ana nufin bidayatan min isnatayn farawa tun daga guda biyu ana ba su nawa ana ba su biyu bisa uku da haka kana zuwa da bangaro sai aka ce ƴaƴansa mata ne guda biyu raba dukiyar gida uku ba su kashi biyu sannan yake ne wale su gudun kashi da yake falahunna sulusa ma tara wa in kana wahidatan falahan lis tana da rabi yanzu mun samu raban gado mutum nawa mun samu raban gado idan an haɗu maza da mata ƴaƴa namiji kaso biyu mace kaso ɗaya ko idan mata ne guda biyu suna da biyu bisa uku na dukiyar mahaifinsu in mace ce kwaya ɗaya tak rabin dukiyar mahaifiyarsa a mahaifinsa ake baka ko mahaifiyarsa mun fahimci wannan ko sai ce wani abawai ga iyayensa guda biyu wani abawai ga iyayen li kulli wahidin minhuma ga kowane ɗaya cikin su a sulusu shine abahi ɗaya bisa shida shine a raba dukiya gida shida abahi kaso ɗaya da haka kana zuwa in sandar da kike tsara ta gida shida daya biyu uku hudu biyar shida ɗauki duk tsarin daga gada ma ko na sama ko na ƙasa ko na tsakiyar ka ba shi ke na kafin da shi ita ma uwa ɗauki tsari ɗaya ka bata a yi na amanar me a sudus yanzu mun gane yaren sudus mun gane yaren sudus ko sulusi ɗaya bisa uku sulusani biyu bisa uku sulusi ɗaya bisa shida sai ce ne kulli wani da min hukumar sudus sai ce min ma taraka daga abin da shi mamacin ya bari amma sai Allah madaukakin sarki ya sa shi rasu ana ba uba ɗaya bisa shida ana ba uwa ɗaya bisa shida in kana lahu walad idan wanda ya rasu yana da ɗa da haka da kawo sai aka ce wane ya rasu ga ɗansa na mutu guda ɗaya ga ƴansa mace kuma ga mahaifin shi ga mahaifiyarsa sai ka ce ya zo da sauki ke mahaifiya ga ɗaya bisa shida kai uba ga ɗaya bisa shida ke ya da ƙanwa ko kuma kaiwa da ƙanwa ga kuma dukiyar ku karaba lizzakari mithlu hadhihi al-unsayin da haka inda ƴaƴa to ana ba iyaye ɗaya bisa shida kowa da ake bani rabon mace daidai da rabon ne daidai da rabon namiji idan iyaye mahaifi ne mahaifi mamaci kuma suna da yana da yaya sai ce fa illam yakul lahu walad idan ya kasance mamacin ba shi da da shine fa illam yakul lahu walad in bai kasance akwai da tare da shi ba ko da ba ɗaya ne ko wa warithahu abawahu ya kasance kawai iyayensa guda biyu rak su ne za su gaje shi a duniya yanzu yau ɗansu ne ya karasa goma a duniya sai ya faɗi ya mutu ba a tunani ɗago to amma Allah ya taimake shi an taɓa sa mai gidauniya an tara masa miliyan goma kuma ga uwarsa tana raye ga babansa yana raye yanzu kaga kawai magadansa uwa da uba ne sai ce to fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu sai ce fa li ummihi thuluth to ita mahaifiyar shi anan za a bata ne za a bata thuluth sai ka raba dukiyar gida uku sai ka ba kowa ɗaya bisa uku sauran ne biyu bisa uku ko uba sai ya ɗauki yanzu ana ma ka sake samun mai min zakari mislu habil unsayin da ka uba na da biyu bisa uku uwa tana da ɗaya bisa uku yanzu kenan raban iyaye ana cikin biyu muka samu ko idan mamaci yana da ƴaƴa to uwa da uba ana ba su ɗaya bisa shida idan ba shi da ‘ya'ya, uwa da uba ne kawai za su gaje shi, to a nan ana ba wa uwa ɗaya bisa uku, uba ya kwaye sauran zuciya. So, sai matsala ta gaba kuma liƙe da gadon uwa da uba ɗin ne. Sai ce fa in kana da ikhwatun in kuma ya kasance mamacin yana da ‘yan uwa, fa li ummihi sudus, ta umarsa a rahe da za ta ɗauki ɗaya bisa shida. yanzu misali mutum ne ya kwanta ya mutu ba shi da kowa a duniya sai uwansa sai ubansa muka ce su ne kaɗai magadansa ko sai a ba uwa sulufi a ba uba ne sauran dukiya yanzu da ya kwanta ya mutu su su uku ubansu ya haifa sai na tsake ya mutu ba saurawa da kane ba ga kuma uwa ga uba sai Allah ya ce to wannan uwar in aka tashi za a ba ta ɗaya bisa shida saura nawa ya kasance saura biyar bisa shida wa za a ba biyar bisa shida ɗin dozo ne yan uwan ba wasu kawai suka ba mugunta zama da kamar angulu ko da haka to akwai gado in aka zo cikin in muka zo magana akan hajar shamaki ko kariya akwai abin da suke kiran shi hajab ne amma hajabi ne kamar na mugunta shi ba zai hana ka kaci gado kwata-kwata ba amma zai hana ka ɗauki babban kaso ne yanzu da Allah ya taimake ta wannan ƴaƴan nata guda biyu su ma sun mutu to da ɗaya bisa uku za a ba za a ba ta amma dalilin suna raye su ba za su ci gadon ba kuma sun hana ta samu mai yawa kaga ga sun zama ƴaƴan su ya kira ko nan a gurgujen malamai suka ce hikimar yi ne tun da akwai sauran nauyi a kan uban har da bayan an raba garo ne lafi gaba da kawo abinci gidan in sun buƙaci auren yi zai mutu wata ƙarfi zai gina musu gida shi yasa aka ce to raban ya ƙara ƙaruwa saboda ne akwai guntun nauyi a kan shi amma idan ba kowa sai yi sai ita kowa mura da nono bai hada kuɗin sa saboda haka to a kasa kusa a basu daidai da daidai dan abin da zai ƙara na sefanen gida shine aka ce ta ɗauke biyu bisa uku wallahu ta'ala alam Allah ya samu daidai da haka kenan fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus abu ɗaya ne ya rage kawai a cikin rabon gadan uwa da uba da bai zo cikin wannan ƴaƴan manan gadan ba shine idan uwa da uba ne kadai za su gada uwa sudusi uba sulusai ai sulusi uba sulusai ne in yana da ƴan uwa uwa sudusi uba biyar bisa shida idan akwai ƴaƴan mamacin to za a ba wa mai za a ba uwa ɗaya bisa shida a ba uba ɗaya bisa shida sai aka ce idan yan ɗaya ce tak a duniya za a ba ta nufin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a ba uwa ɗaya bisa shida a ba uba ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida zai yi saura uba ne zai ɗauki a matsayin mai a matsayin mai asabanci ɗan kwace duka sai idan ya kasance uwa da uba suna nan ɗaya ma'aurata yana nan ko miji yana nan ko mace tana nan ana wannan uwa da uban sai su ce suka kai gidan miji ran da aka yi ta gidan miji wa gari sai ta mutu kaga mijin yana nan ga uwarta ga ubansa ko kai tsaye za a ba wa mijinta rabi abin da ya rage kuma sai ya zama to uwa ta ɗauki ɗaya bisa ukunsa uba ya ɗauki gurkin nasa kudin su baki ake sa ba duka dukiyar ba haka in mata ce in namiji ne duk abin da za a yi musu kenan za ka kusan hali biyar suke da akwai hali uku a cikin wannan ayar hali da idan ya ce ɗaya tak hali biyu idan miji a haɗe da su ko idan mace a raba da su wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce duka wannan gadan za a ɗauka a danka musu ne amma a bayan ne min ba'di wasiyati a bayan wasiya yusi biha da shi mamacin yayi wasiya da ita to yanzu ga Allah madaukakin sarki ya kaddara ni ajali ya zo ina ji wannan rashin lafiyar ba zan fata shi ba amma ga wani shekara goma yana mun tsaron kanti banda dan kudin abinci da kudin abin sha ba abin da na mashi da kafin a raba dukiya ta a tsaga jari na gida biyar a ɗauki kashi ɗaya a bani na sallame shi an yi adalci ko ba a yi ba saboda haka yanzu baya buƙatar yanzu bayan kare shi koye wata dukiya a'a wahala ta kamar kai ma a wasiya kafin da shi sai zama to bai da ido cikin da dukiyar ku take zai tattaro kai kuma kafin da shi a cikin wasiya a'a wani abokin tafi ka tashi ne tun muna rinta miki tare da ni ina da niyyar umarsa aure amma Allah madaukakin sarki ya kaddara azali na ya zo da haka kafin a raba gado na a ware dubu ɗari biyu a bahi aure budurwa shi ke nan wasiya ta yi wanda ba a so a wasiya shi ne wanda yana da kafo a gado ba a ba shi in Allah ya ce min ba'd wasiyati yusi biha aw daynin ko kuma ba shi da haka kenan ba a raba gado sai an fita wasiya in ba ta haura ɗaya bisa uku ba sannan duk bashin mamaci ko kuɗin zai kare kakat sai an biya masa yasa ake ba mata ba ba wata shari'a da dai ta mamaki ubansu ya mutu ya bar dukiya aka kai su gaban alƙali ga kuma ba shi ana bin suka ce ba su yarda a biya ba shi yanzu da haka ya san yadda zai iya biya shi kuma alƙalin yana kalan da su nauyi ne a kan mahaifinsu su daure su sauke masa sun ce ba su yarda ba sai na alƙali dan za ka ɗauki gado ka ba su saboda Allah ya ce kuma daidai aya da take ka ba su ita ce aka sai ne idan an fita wasiyar a ba su za ka ba buƙatar alallaba min ba da wasiyar da yusiri ha auden sai Allah ya ce aba ukum iyayenku wa abna ukum da ƴaƴayenku la tadaruna ku din mutane ba ku sani ba ayyuhum wanne ne ciki aqrabu lakum naf'a ya fi kusanci da amfanar da ku mana Allah ya raba mana gado anan ya ci a ba ɗa namiji ya ci a ba mace ya ci a ba uwa ya ci a ba uba dalilin da Allah ya sa ya ce a ba uwa a ba uba a ba ƴaƴa ne mu da muke rayuwa mu san kowa zai amfana da mu asali a Najeriya kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in an tahi raban gado gaba ɗaya na ɗana miji ne kuma babba kaga an tahi raban gado ko ɗana miji ne zai kwani in sauran su kan kawo ƙarfi to sai a yi falkabiru falkabiru babba ya yaka abin da ya guntu wannan ya yaye abin da ya guntu wannan ya yaye gwargwadon girman ka gwargwadon abin da za ka ɗauka su kuma iyaye idan mutum kafin ya mutu ya mutu wasiya a ba su in bai wasiya ba ba abin da za a ba su a dukiya sai Allah ya ce a'a ba haka za a yi ba ai ba ku sani ba iyayen ku ne za su fa amfanin ku ko kuma iyayen ku ne za su fa amfanin ku kuma haka tana faruwa wani sai ga iyayensa suna raye ga iyayensa suna raye kaga an sa ya tsake kenan kasa suna nan sama suna nan sai a kai ga asibiti a kwantar iyayensa duka ya su gudu wannan ya tafi kanti wannan ya tafi noma wannan ya tafi faskari ba wanda zai kula da ya asibiti uban da ya ce kuma shi da yana dawainiya da mai yana dawainiya da shi a asibiti kenan tunda uban ka ya fi amfani ya kamata ya samu wani ba cikin dukiyar ka ko wani lokacin kuma idan aka ji haika uban an fara da ɗan yake kana da birnin ɗan banza mai ra'ayi da ni ya kasa yin komai an tsare shi saboda bai da kuɗi ko sai ga kuma nan ƴaƴan da ya haifa ba ga duka uban nasu fahimta kuma sun abu da kuma bai ga su kuma kokari suke su samu abin da za su rufa ubansu asiri da haka yasa Allah bai ce ba to a ba wa iyaye kadai a hada yaya saboda yayansa ne suka fi amfani bai ce ba a ba yaya kadai saboda me wani ubansa ne suka fi amfani yasa ya ce to iyayenku da ƴaƴayenku mu da muke raye ba mu sani ba wanne ne ya fi kusanci da ya amfanar da mu yasa Allah ya ce to kowa a raba a bashi sai ce faribatan min Allah wannan wajibi ne daga Allah madaukakin sarki duk yadda aka ce ga kasan kowa a dauka a bashi inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana aliman ya kasance mai ilimi ne zaka wannan gadan yadda Allah ya ce a cira a bawa kowa da ilimi Allah madaukakin sarki yayi shi ya sa malamai suka ce duk duniya ba inda aka raba aka yi raban gado da ilimi sai a cikin alqur'ani shi yasa Allah biyo ta bayan cewa inna Allah kana aliman hakiman kuma da hikima ya san hikimar da yasa yace raban namiji ya linka raban mace ya san hikimar inda yake cewa raban uba ya haura na uwa ya san hikimar da ko da ayan uwa ba ya mutu ba amma za a rage raban mai a rage raban uwa wannan hikimar ce ta Allah madaukakin sarki zaka yanzu cikin aya ta farko mun je da ake ba ɗa gado mun je da ake ba ƴaƴa biyu mata gado mun je da ake ba ƴa mace gado ko mun je da ake ba uwa da uba gado da halayen da ake ba su gado ko amma kowa ba a ba ni sai a bayan an yi wasiya ko an fidda baki na wannan mamaci ne sai aya ta ce aya ta ji Allah madaukakin sarki ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum yanzu mu mazaje ne duka mu da cikin wannan masallacin ko to cikin kunan duk wanda matarsa ta fada ya mutu ya saka dukiyar abiya dauki rabi walakum nisfu ma taraka azwajukum Allah ya ce ku maza kuna da rabin abin da matayen ku suka bari amma da sharri in lam yakul lahunna waladun in ya kasance su matayen ba su da da kai din ba ku ayo da ita ba mutum baya da ya sake ta ba su aihu da ita ba da haka kenan ita kadai yanzu ta rage a duniya ko daga tsabanta ne ba abin da ya fito kuma ya fito ya mutu to mijin ta tsaga dukiyar ta aje ka dauka da haka da ka zo da banza da gudu ne a cikin ba matsala to ba ta naka ga ta mutu tana da ɗaya aka ce a'a a wani gidan fa batta ko ta yana da rabi one over two ka gama da matsalar miji kenan a muna ga maganar namiji ga iyaye kan ba mun faɗa iyaye za a ba su wani over six ko inda miji a cikin muka ce za a ba uwa sulusul baji in ka fitar miji abin da ya saura za ka ba uwa sulusul baji ko za ka to shi miji za ka ba shi ɗaya bisa mai bisa biyu in matarsa ne ba ta da yara fa in kana da hunna waladun to in suna da yaya za a yi sai ce falakumur rubu'u to ku mazaje kuna da rubu'i wannan oba nawa kenan wani oba ku yanzu yare nawa muka samu mun samu sulusi mun samu sulusani mun samu sudusi ko mun samu nisfi mun samu me rubu'i da haka kana da yanzu wani oba tiri kana da tu oba tiri kana da wani oba tu kana da wani oba six kana da wani oba ku shi da rubu'i ko sai ce mai mata rakta daga su abin da matayen suka bari to amma kuma za a ba ku rubu'in ne ko a ba ku nisfi sai Allah ce ne ba'di wasiyati a bayan wasiya yusila biha da su matan suka yi wasiya da ita audainin ko kuma bashi da ake bin da haka da ka zo da kwafi ta to ga Allah madaukakin sarki ya kaddara mun rasuwa ga kanwata tana aure a gari kaza kuma na san a halin kaka na kai dama duk wata ne nake agaza masa to a cikin wannan kudin nawa a warin miliyan uku akai mata ta je ta yi jari sai aka ga cewa to abin da ta mallaka a duniya miliyan goma ce miliyan uku ta tsira shi kina ga sanan miliyan uku akai a kan wata sai ke ga yarwar ta baki miliyan uku saura miliyan baka kuma baka da yanku ta tara kan miliyan baka ko raba ne ba da wasiyatin yusina biha audai sai ta wada hunnar rubu'u su kuma matan suna da rubu'i sai ya haɗe su a nan walahunna ga su mata yau da haka mace ɗaya kake aure biyu kake aure uku kake aure hudu ne ka cike ɗaki sai ka faɗi ka mutu to gaba ɗaya rubu'i za a ba su sai su tattaru akan rubu'i min ma tarattum daga ku abin da kuka bari in lam yakul lakum walad in ya kasance ba ku da ɗa in baka aihu ba ba ka da ɗa ko ina a duniya amma ga mata hudu rigis da za a yi wannan matan naka duka abin da za su iya ci a dukiyar ka ɗaya bisa hudu sauran uku bisa hudu ne dai a nemi wanda za su amma dai abin da za a ba matan da kawai ɗaya bisa hudu ne in lam yakun lakum walad sai ce fa in kana lakum waladun in ku ku mazajen kuna da ƴaƴa falahun da sumunu to matayen ku suna da me sumuni yanzu mun ƙara samu wani kasan kenan ko shine ne one over eight da haka to idan mutum yana da ɗaɗe tak a duniya ko ƴaƴa tak matansa hudu to dukiyar za a datsa gida takwas sai a ɗauki ɗaya a ba matansa hudu sannan kuma su datsa ta gida nawa gida hudu sandar da ke mutu ya bari za a datsa sandar da ke gida takwas ya ɗauki dafi ɗaya a ba su sai su sake datsa wannan ɗayan gida hudu kaga kuta za su samu hudu eh yace menene falahu da sumun min ma taraktum ko sai yace min ba'di wasiyati su ma za a ba su farubi'in ne ko sumunin a bayan wasiya su suna biha wasiyar da ku mazajen kuka yi aujaini ko kuma baki da ake bin ku har yanzu Allah bai bar baki ba kenan ko da haka ba inda za a dauki gado a bawa magadansa har sai wanda ake bi bahi an cire bahi an bada yanzu nan ba ya gaba mana zaban gadon ma'aurata ke ko in kai ne matar ka ba ta da ɗa za ka ɗauki rabi tana da ɗa za ka ɗauki ɗaya bisa hudu rubu'i ko in ita ce bakka da ɗa za ka samu rubu'i kana da ɗa za ka samu ne tumuni wani over har yanzu ita ma an ka kalla rabon za ka ga ne le zakari mislu hadda tun sayyiyi sai ta wa in kana rajulun to in kuma wanda za a gadan faɗa namiji ne yurasu kalalatan amma za a gaje shi a matsayin kalala da kalalatu ko yurasu kalalatan za a gaje shi a matsayin kalala aw imra'atu ko kuma ƴa mace ce za a gada walahu akhun aw ukhtun shi wannan kalalar yana da dan uwa namiji ko ƴar uwa ta mata ko ita matar tana da ɗan uwa namiji ko ƴar uwa ta mata sai ce fa li kulli wahidin minhu masud ga kowane ɗaya cikin namijin ko na mace su kuma za a ba su sudusi wal ubasi to waye kalala ma da zai fassara mana amma ka mu je fassara mana ya kamata mu ji kalala dan mu gabu da ayar lafiya kalau ko kalala a dunkule malaman gado suka ce shine mutumin da ya mutu babu iyaye babu yaya ina uwansa bata nan ina ubansa baya nan ko ina ubansa baya nan ina ya babu ina da babu wa gare shi a duniya a sai kawai ƴan uwansa guda biyu ne da uwansa ta haife su ƴan uwa bangaren uwa ɗaya uba ɗaya babu bangaren uba ɗaya babu kawai ƴan uwa ne da suke uwa ɗaya misali a ce aure uku ta yi zai yi mana gwaru-gwaru ko da ta je gidan namiji ɗaya ta haife shi gidan farko ta haife shi ta zo gida na biyu sai ta haifi wani aka sake daga da ta gida na uku sai ta haifi wani wani ayan guda uku ne ya hada su ita wannan uwar mai faturon ita ce ta hada su ko ta je na gida ta je na gida ta je na gida ita ta hada su ko to ɗaya a cikin wannan uku sai ya mutu uban baya nan shi kuma bai aihu ba saurawa suka rage masa a duniya sauran ƴan uwan nasa guda biyu ko to wani ƴan uwan nasa guda biyu in ɗaya ne tak namiji ne ko mace za a ɗauki ɗaya bisa shida ne na dukiyar a baki sauran biyar bisa shida ba ta saba shi kawai abin da za a bashi ɗaya bisa shida da haka in dai mutum uwa ce ta haɗa ku da shi a duniya kuma kai sa'a aka ce maka za a ci gado ko alƙalin ba gida ne in ya ƙara ba ka ta ya ka ɗaya bisa shida ne nawa ɗaya bisa shida kaɗai za a baka in dai uwa ce kaɗai ta haɗa ku da mutum mun fahimci wannan sai ce fa in kanu aksara min zalik in kuma sun wuce sama da haka ma'ana ba mutum ɗaya bane yanzu kamar wannan biyun da muka bada misali ko yanzu sun zama su biyu kaga kenan sama da ɗaya kenan ko wanda misalin da na bada gida uku bar a gida biyu ne da haka na gida ɗaya ya mutu saura na gida ɗaya to na gida ɗaya nan namiji ne ko mace na ɗaya mutum gida za a baki yanzu ana ya zama to gida uku da muka bada misali na gida ɗaya ya mutu ba saura na gida biyu ba to da gida biyun wannan aka hada su sune aksara min zalik sama da guda daya fa in kanu aksara min zalik sai Allah ya ce fa hum su waɗannan magadan shuraka'u masu tarayya ne fi sulfi a sai buka ukun dukiya da kake da yanzu ƴan uwanka da suke uwa daya da kuke uwa daya in sun kai su dubu da ka faɗi ka mutu kawai za a raba dukiyarka ne gida uku a ba su kashi ɗaya su tafi su raba daidai da daidai in ka da bangaren uwa a nan ba a ne babu da zakari mai tulu hazin unsa yayi wani irin exception da aka samu a gado ko ina ana da zakari mai tulu hazin unsa yayi amma babu banda gadan da ake ci a dalilin uwa in uwa ta kai dalilin gadan to anan babu da zakari mai tulu hazin unsa yayi za a raba ne daidai da daidai kasar da aka ba ku exception na biyu da ake samu a nan ta bari bai kafa ce ko shine duk wanda kake cin gado a dalilin sa in yana nan zai ci gado baka ci misali yanzu babanka da ya hada ku da wannan mamacin to in yana nan ba za ka ci ba kamar kaka da jika idan uban yana nan kaka yana cin gado baya ci kamar jika da kakansa idan kakan ya mutu tun da uban yana nan jika zai ci gado ba zai ci ba da haka to ka'idar gado suka ce shi ne duk wanda kake cin gado a dalilinsa to idan yana nan ba za ka ci gado ba amma ban da uwa uwa da ake cin gado a dalilinta ko tana nan to ba ta hana 'ya'yanta kuma su ci gado muna magana 'yan uwa na bangaren ina bangaren uwa ko idan ƴan uwa ne na bangaren uwa ko uwarsu za ta ci gado ba ta hana su cin gado sai dai su idan ba za su ci ba tana suna tana musu mugunta su idan ba za su ci ba suna hana ta tafi da kyau amma ita dan za ta ci ba ta hana su nan ba ta fahimta abu da ko da haka wani ita ce abu guda biyu da suka bambanta a bangaren gado banda uwa ita ce duk wanda yake sawa ka ci gado in yana nan ba za ta ci ba amma uwa tana nan za ta ci kuma kai ma za ka ci za ka to idan sun wuce sama da kai ne fa hum shuraka'u fi sulh sai Allah ce min ba'di wasiyati wannan ita ma a bayan wasiya yusa biha da shi kalalan yayi wasiya da ita aw dainin ko kuma bashi ghaira mubabin amma ba ni cutarwa ba wajen wasiya shine dai kai wasiyar to kare wasiyar da za ta cuta misali wannan yan wanda za ka gaje in kai duba ga cewa kai ana mutanen wallahi ba dan Allah ya ta ba su mura ba nan ba su sai ga ta to zuwa ta gaje ni mutum 30 ne kuma dukiyar duka da ya bari dubu goma ce da yace a ware dubu uku a je a gina masallaci a ga wannan dubu uku da ya bada ta rufa dukiyar wannan aka kai abin da ya samu dan tukur tukur tukur za a samu dubu uku ya kwashe ya ba abokinsa ko dubu uku ya kwashe ya ba kamar matarsa haka ai abin yayi kauri da yawa to ana so idan za a zartar da wasiya ko in za a yi wasiyar ya zama zuwa babu shukuwa min ba da wasiyatin yusa biha aw dan ghayra mubah sai yace wasiyatan min Allah wannan raban gadan mace da raban gadan miji da raban gadan kalada yace ita ma wannan wasiya ce daga Allah madaukakin sarki wallahu alimun Allah masani ne shi ma raban gadan miji da mata kenan da ne da cikakken ilimi Allah madaukakin sarki yayi sai yake halimun Allah madaukakin sarki ko mai hakuri ne mai duniya ne watakin ana samu wasu ƴan kurakure a cikin raban gado wasu watakin ana samu wasu kuskure ana samu wasu sakaci to duk da ya raba da kansa an yi sakaci amma ba zai turfafe mu da azaba ba sai ya jure ba mu uzuri in uzuri ne ya sa aka yi in danganci ne duk da haka zai uzuri sai an je sannan ya kama mu zai ya yi abin da hukuncin da zai akwai kawai da kai a wajen Allah madaukakin sarki da kawai tace aya ta biyu aya ta biyu kenan ta ga mana gadan miji inda matarsa tana da da gadan miji in matarsa ba ta da da gadan mace in mijin yana da da gadan mace in mijin ta ba ta da da gadan wanda suke uwa daya in shi kadai ne ko ita kadai ne ana ba ta ne sai musu shida in su biyu ne ko su ɗari ne ana ba su daya bisa uku amma su ma doka ya zamanto bayan an fidda wasiya ko an fidda bashi sai aya ta karfe sai ta yasafunaka suna tambayar ka qulillahu yufikum fil kalala kace Allah madaukakin sarki yanzu zai ba ku amsa dangane da kalala sai ta ilmu ru'un menene kalala sai ta ya kasance mutum ne ya rasu ilim rukun halaka shine idan mutum ya rasu laisa lahu waladun amma ba shi da ƴaƴa a duniya shine wa shine kalala ilim rukun halaka laisa lahu waladun amma ya malamai suka kaddara hayo wa laisa lahu abu tunda in uban yana nan dan uwa ba zai taba gado kenan ilim rukun halaka laisa lahu waladun sai ce walahu ukhtun amma yana da ƴar rukuwa wadda take uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke ne uba ɗaya da haka waccan kalalar malamai sun yi ijma'i ana nufin wadda suke uwa ɗaya wannan kalalar malamai sun sake ijma'i wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke ne uba ɗaya da haka kenan dangantaka ta bangaren uba har yanzu ita ce ta me ita ce ta fi karfi a gado amma a zumunta fa bangaren uwa ita ce ta fi karfi ko babar ko gida goma ta je kuka sai aure in kuka hada a gaban ta za ku ji duk gaba ɗaya ku ci haka ne kuma haka bane kowa zai ji a sake yake ko wani uwa ta ce uwa ta ce wannan dan uwana ne wannan dan uwana ne ba wani abu za su ji lafiya kalau suna zaune saboda uwa ce ta hada su kuma za ta iya haɗe cikin ƴaƴanta lafiya kalau su zauna amma yanzu in kai ne sai ka zo ka aje ƴaƴa goma a gidansa kowanne uwarsa daban akwai matsala ko da ka je gidan kaje ana so a nuna maka dan gata wanda uwarsa ta yi saura ita shi ne wa ita dan gata a gidan da haka to amma ka ga dukkan wannan zumuntar ba ma ba ta karfi amma wajen Allah madaukakin sarki ita ce ne karfin idan aka zo gado nan ku kalin zumuntar ku amma dai an zo da bangado wannan dan uwan da kuke uba daya shi ne mai karfi a wajen rabon gado din sai da shi wannan zai iya rasa wansa ko ba zai rasa ba na'am yace yasabtunaka qul law yusikum bil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tara yana da yar uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in yar uwa ɗaya uba ɗaya bata nan ne ta uba ɗaya sai ce falaha nisfu ma tara to tana da rabin abin da dan uwanta ya bari za a tsara dukkan ajiya ba ta rabi yanzu rabon gadon yar uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya ko ake uba ɗaya irin nawa ne ne irin na yare ko yadda aka ce ita san ba in ka ruwa ita san falaha nisfu sai aka ce anan ma falaha nisfu ma tara da haka ita ma anan tana da rabi da haka kulwa raban gadan da ake wa ya mace irin sa ake wa ƴan uwa da kuke ko da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuke uba ɗaya da ita sai ya ce wa huwa yarithuha shi kuma gogon ne zai gaje ta gaba ɗayanta nan ma an samu ne mai zakari mai zuwa hazin unsayi in shi ne ya rasu rabi za a bata in ita ce aka ce gaba ɗaya za a bashi ko biyu kaɗai mahaifanku suka haifa a duniya baban ku ɗaya uwar ku ɗaya ko biyu rak a duniya to kuna nan kuna daku kana gyaɗa kai in kai ce kika zan kwani ita ba tana gaya maka kai kuma an kai ne rabi za a bani haka za ku zauna amma idan kuka yi aure ko ta yi aure ko kai aure wani aihu to wani ka'idar an zubar da ita amma duka kowane gwamro ne shikenan da ita ce ta rasu gaba ɗaya za ka je ka tattaro dukiya ni kenan tana zaune a gida da kuɗi a banki da kuɗi a akwati da kuɗi a cikin kwalla tana mutuwa da an je makabarta an dawo ta zo dalle da namu kuɗi ta fama shikenan komai naka ne karon alƙali zama wani rabo kai ɗaya kawai shikenan ka gama kai ne alƙali kai ne hasarci kai ne kowa kai ne nan sanda in kuma ita ce shi kenan sai a tattara mutanen gari abu da Allah jama'a kara sai na yi zalim ga wando ga wando ga riga ga riga ko ga biro ga biro sai ta dauki kai sai ta bar muku kai da fal haliku matar wa huwa yariku ha shi kuma yake zai gaje ta in lam yakul laha waladun in ita ba ta da da sai aka ce fa in kana tasnataini in kuma ƴan uwan mata guda biyu sun kasance in kuma ƴan uwan mata sun kasance guda biyu ne sai aka ce fa lahu masdulusani to suna da ne biyu bisa uku daga nan ne malamai suka dauki satar an sane suka maida ta san bangaren ne bangaren yan uwa ƴaƴa guda aka bari dan an ce fa in ra fa in kunna ni ta'an fawqa sunatayni sai aka ce fa lahu nasulusa ma tara nan kuma sai aka ce ne fa in kana tas na kai da gane wannan fawqa din da take san tana nufin guda biyu ce kamar da bangaren yan uwa sai uba ɗaya tuwa take ne take matsayin guda biyu da aka kira yanzu da ka faɗi ka mutu a duniya ba ka da kowa sai kalluwan ka mata guda biyu da kuke kowa ɗaya uba ɗaya ko kuke uba ɗaya to abin da za a ba su dukiyar ka ne a raba ta gida uku a ba su guda biyu saura ka so ɗaya ko sai a san yadda za a yi ko dai a yi maimai ko a je baitul mali fa in kana tasna tani fa lahu masul thani mimma tara wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an in kuma sun kasance ƴan uwa ne maza wa nisa'an da mata ma'ana su da ka faɗi ka mutu sai kana sai kuna da wanda kuke uwa ne uba ne ku ku goma biyar maza hudu mata ba an za ku da ba wace da ka ba ko waken namiji in ka fara mata ko le zakari mithlu hadai sai fa le zakari mithlu hadul unsayi to su ma za su raba dukiya ga ɗa namiji kwatan kwatin kasan mata guda biyu shi ke yanzu gaba ɗayan ka mutu sai a tattaro dukiyar gaba ɗaya ta tunda akwai namiji a sun zama mai a subai kenan gaba ɗaya dukiyar za su je ba wanda zai shigo amma ya za su raba le zakari mithlu hadul unsayi sai ta yubayyinu Allahu lakum Allah madaukakin sarki na muku bayani ne filla filla yadda za ku raba dukiyar ku bana lafiya. An tabillu dan kar ku yi kuskure ko dan kar ku bari. Daga Allah ya raba mu da wannan gadan karara a fili ya fitta kowa ga kasansa dan kar mutane su yi kuskure wajen raban gado. Wallahu shi ku Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in ga komai da yake faruwa alimun mai cikakken sani har yanzu kenan wannan hima da ne da ilimi Allah madaukakin sarki ya raba wannan gada da haka waɗannan su ne ayoyi guda uku wanda suka raba mana gado a duniya sai kuma ƙarin haske da malam zai akan shi ne sai tawbihun wa bayanu mu karanta shi a gurguje ko za mu karanta na na bakwai da hamsin da bakwai ko? Insha Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai wancan satin insha Allah sai mu karanta karin hasken da malam zai cikin wannan ayoyi. In dai bari ke karatun da yake cikin wannan ayoyi a dunkula insha Allah kusan matsalar gado ka haɗe. In dai mutum ana bani kaso to yana cikin wannan ayoyi guda uku. Da haka ko dai ka ce sumuni ko ka ce rubu'i ko ka ce sudusi ko ka ce sudusani ko ka ce sulusi duk ka gama in dai ka so za a bada to yana cikin waɗannan ayoyi in ko ba ka so bane ba to dukiya zai kwahe gaba ɗaya ko bai shi wallahu ta'ala ala ga tambayoyi guda biyu an rubuto kuma ga malam na ga yana daga hannu ko na bismillah wala na eh eh eh na eh kwarai da gaske kwarai da gaske misali mutum ne da yan uwansa mata ko maza amma uwa ce ta hada su wannan a gidan A aka haife ni wannan a gidan B aka haife ni wannan a gidan C wannan a gidan D gida hudu sai aure kuma ko ina ta aiki ko da ɗaya ko ƴaƴa biyu ko na gida ɗaya da ya mutu ba da kowa a duniya sai ita wannan babar tasu sai kuma waɗannan ƴaƴan nata ko in aka zo da bangare wa zai gaje daga wani ƴan uwan nasa sai uwarsa ko ita uwarsa nawa za a baki wani over six ko saboda gidajen da sai ayo ya fi gida guda uku kaga kenan yana da ƴan uwa sun fi guda nawa sun fi guda uku za a bada wani over six sun rage ta da samun kaso mai sauka su kuma waɗanda sun da su hudu ne ko su biyar ne za a rawa dukiyar ne gida uku sai a ba su ɗaya bisa nawa ɗaya bisa uku ko dukansu maza ne ko dukansu mata ne ko maza ne da mata in namiji ya samu naira goma ta ma naira goma za ta samu in mace ta samu naira ashirin namiji ma naira ashirin zai samu nan ba a kallon namiji ba a kallon mace idan uwa ce ta haɗa ta fahiri guda ɗaya ne insha Allah sai wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani da ilimi mai amfani amin Allah ya ƙara mana gaba ɗaya mutum ya haifi mace ita kaɗai sai ya rasu kuma iyayensa suna da rai sannan yana da ƴan uwa shakikai da kuma da abbai sannan da ummai yaya rabon gadon su zai kasance idan uba yana duniya kowane irin dan uwa kake da akwai ya tashi daga aiki eh haka nan idan ka mutu ka bar ɗa ko ka bar ɗaya haka kowane irin dan uwa kake da fahima ya tashi daga rabon gado da haka kenan ita yarka anan zaka bata me zaka bata daya bisa rabi na dukiyarka wal over two uba ka bashi wal over six uwa ka bata wal over six zaka samu guntun me wal over six sai uba ya sake dauke shi da matsayin asusi kenan nan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam imani da ilimi mai amfani Allah ya kara mana gaba daya ina da tambaya kamar haka mutum ne da iyayensa sai gini ya fado musu sai aka same su matattu to ya za a gane wanda ya fara mutuwa kuma yaya rabon gadon su zai kasance idan ke muka yi bayani a wancan satin ko hakamul hadima wal gharqa ko da tsaki ya zubo musu suka mutu gaba daya saboda kaddara kamar bassa nan dangane da junan wannan uban yana nan suwaye magadan wannan uban wannan dan yana nan suwaye magadan dan da suke duniya wanda suke raki na basa cikin daki su za ka nema musu masu cikin gado amma wanda suke cikin daki ba wanda ne shiga dan wani sai dai a fito waje a nema musu masu cikin gado amma a cikin dakin ba wanda bai shiga dan wani da haka a ce da uba ne da 'ya'yansa guda uku sai daki ya faɗo to uban ba zai shiga da ƴaƴansa ba kamar da ƴaƴan ba za su shiga da ƴaƴansu ba in aka fito waje shi wannan uban zuwa ya suka rage masa a duniya shi wa ubansa yana nan sai ababu wanda dukiyarsa shi kenan sai wannan uban yana da mace amma matarsa ita ma abin da za ta samu ko yana da wasu ƴaƴan banda wanda suke cikin ɗakin to ƴaƴan da suke waje sai a ba su gada waɗannan ƴaƴan da suke cikin ɗakin kowanne ya yi aure ya haihu kowanne aka yi gadonsa gidansa shi kenan an gama ko amma a cikin ɗakin kowa ba zai shiga da kowa ba mana awal na'am na'am na'am shi ne muka ce akwai bai bai a raban gado ko bai tilmali shi ne a hakamun rai da na zo na raba gado sai na ce wannan ɗauki kaza wannan ɗauki kaza ai na samu wani guntun kai kuma duk duniya ba na mutum ne kan sanke shiga da sa ko kuma kun kasa cin ya dukiya sai malamai suka ce ai muku maimai sai aka da rashin da aka baku gado sai a sake maimaita muku a haka in yayi guntu sai a sake kallon rashin sai a maimaita muku a haka har sai an zo kun da ba zai rabu ba shi ne suke kiransa arraju an baka in kara maka in kuma da baitul mali wannan an bani rabi wannan an bani ɗaya bisa uku ga sako ɗaya yayi guntu ya ba yi aka ce ka yanzu ba tattalin arzikin Najeriya yayi kasa man fetur ba ya daraja a duniya ta kai local government ba da fi albani sai aka yi musu baitul mali anan za a hada insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam na'am na'am na'am na'am eh eh idan ta karance na'am ita idan uwa ne da uwa yawa na'am shi na'am na'am yawa eh ba eh eh yawa kamar ka tuka kanka kuma na tuka da kawo daga kanka zan ka ce za ta tusu da fi wujudin takwa ko anan ma za ta tusu da fi wujudin takwa in dai ƴan uwa suna nan ba uba ne yake ba miji bane ba mijin da bane yake hara ta cin ne sai bisa uku ƴaƴan da ta haifa ko ƴaƴan da aka haifa ƴan uwan waɗannan mamacin su ne suke hana ta daga ko uba na nan ko uba baya nan in dai ƴan uwan suna nan za su hana ta cin ne za su hana ta cin su ne ita dai ɗaya daga cikin hikimar da muka faɗa yi ne hikimar ɗin uban yana nan nan yi waɗannan yaran suna wuyayi amma ba shi ne ba yi uban bane hana ta tafi wannan sulusi ne inda shi ne ka ga kenan ko da ya ko ba ya kamata a ce ya hana ta shi ne ya hana ta sun sulusi wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace ko abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah madaukakin sarki amfani mu da shi ya bamu damar aiki da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya bamu ikon gyara domin aiki da abin da ya dace الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين